الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله muna jaddada godiyan ga Allah tabaraka wa ta'ala a bisa kan iko da ya bamu da kuma kudura na sake saduwa a wanga wuri namu mai tarin albarka wuri wanda yake masallaci na makarantar mufida kuma wanda yake a yau ranar alhamishi wadda ta yi daidai da kwanan wata na musulunci na hijira annabi sallallahu alaihi sallama daga garin makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku da watan jimada saniya jimada saniya kuma shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ko kuma wanda ya daidai da kwana hudu kwana na hudu ga watan nuwambar ta shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar bayan haihuwa annabi isa alaihi salam insha Allah ta'ala ci gaba da karatun na littafin alfikihul muyassar wanda sati da ya wuce mun kammala bayani da ya shahi abinda yake da alaƙa da jinin haila da kuma jinin biki a addinin musulunci irin hukunce-hukunce nasu da kuma matsaloli da suka danganci waɗannan jina ne da yadda ya kamata a ce an gudanar da su cikin ikon Allah wannan ya kammala sai kuma yau za mu tashi ga wani ɓangare na biyu na littafi bayan mun da ɓangaren tsarki tun daga alwala taimama wanka da sauransu to kuma yau ɓangaren na biyu na shi wannan littafi ya danganci abin da ya shafi sallah in an ce sallah ita ma duk abin da yake da alaƙa da ita na daga sallah ɗin da kuma kiran sallah da sallolin farilla da salloli na sunnoni dukansu kenan wannan littafi zai ya kawo bayanansu dalla-dalla za mu saurara insha Allah shi ne mala ya ce saniyan ɓangare na biyu kitabu salati abinda ya shahi baya magana ne akan sallah wa ya shimalu ala ashara baban wannan ɓangare mala ya ce shi kaɗai ya ƙumshi babi ɗaya har babi guda goma sha biyar ba mas'ala ba babi tunda kowane babi karkashin shi akwai mas'aloli daban-daban to shi wanga ɓangaren ya kumshi babi goma sha biyar babi na harko mala ya ce fi tarifin sala babi na farko ya shahi abin da ya ne ma'anar sallah tukwa mi an ma'anar sallah wa fadlaha menene kuma falalar sallah wa wujubi as-salawatil khams da kuma abin da yake da alaƙa da wajibcin salloli guda biyar kenan wanga babi shi kaɗai zai karantar da mu manufa ta sallah da kuma falala ta sallah da kuma wajibcin salloli na lokaci biyar insha Allah to kenan ba tare da bata lokaci ba mala ya ce abu na farko da za mu yi bayani a kan shi shine magana saman ma'ana ita sallah menene ma'anar sallah tuko na farko za mu yi diba ga zuwa kalimar sallah a cikin ma'anar larabci ni take nihi da larabci in an ce as-salat ana nihin da ita addu'a menene haka nan addu'a sallah da larabci kawai in an ce as-salat da larabci ma'anarta shine addu'a amma a wajen malaman addinin musulunci na fiqh su kuma mai suke kiran sallah shine mala yace ibadatun zatu aqwalin wa af'alin mahsusa ita dai sallah wata ibada ce wadda ta kunshi ta kunshi addu'o maganganu da kuma ayyuka da gaɓoɓi za su yi waɗannan maganganu sanannu ne kuma an yi su ne na musamman da su ma waɗancan ayyuka su ma ayyuka ne na musamman wanda mutum zai yi ashe ba kai ba ne za ka ƙirƙiro abubuwa ne wanda dama an tanadar da su kawai yinsu ne za ka yi kenan maganganu ne da kuma ayyuka waɗanda suke na musamman an tanadar da su muftati hatan bit takbir ma'anar shi shine ana fara sallah ne da kabbara da ita ake fara sallah muhtatimatan bit taslim kaga ita sallah ma da yace in an in an fara ta da kabbara to ana rihe ta ne kuma da sallama kullum da kabbara ake fara sallah kuma da assalamu alaikum ake gama sallah wannan shine ma'anar sallah maganganu ayyuka na musamman wannan an tanaje su ana buɗa ta da kabbara kuma ana rihe ta da sallama wannan shine ma'anar sallah mala ya ce wa sayati tafsiluha fil abwabil attaliya amma duk da haka warware bayanin sallah zai zo nan gaba cikin wasu babi wanda za mu shiga bayani cikinsu insha Allah to da farko bayan mun ga ma'anar sallah abu na biyu da muka ce shine falalar sallah menene falalatta mala ya ce assalatu kaga ita sallah min akidi arkanil islam tana daga cikin tabbatattun rukunan musulunci tabbatattun rukunan musulunci ba da shahadatai ne bayan mutum ya yi kalmar shahada guda biyu to sallah tana daga cikin tabbatattun rukunai na musulunci bal hiya amudul islam mala yace kai ce in ka ce sallah gimshiki ne na addinin musulunci baka yi kuskure ba haka ne tana daga cikin gimshiki na addinin musulunci wa qad faradaha Allah ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam tabbas Allah tabaraka wa ta'ala shine ya ya farallanta sallah da farko a ga annabinmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama a yaushe mala ya ce lailatul mi'raj ranar daren nan wanda annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi bulaguro zuwa sama da shi da da shi da mala'ika jibril a cikin wannan dare fauka saba samawa a can da suka tahi sama ta bakwai a nan ne allah tabaraka wa ta'ala ya faralantar da su waɗannan salloli ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa zalika dalilun wanga kuma ya ishe ka dalili ka gane mi mahimmancin sallah a cikin rayuwar musulmi ashe abu ne wanda yake ga annabinmu aka bado shi kuma ba a bashi a nan ba sai da suka ta har sama ta bakwai da mala'ika jibril a nan ne allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wannan sallah ashe tana da muhimmanci kwarai da gaske wa garkana sallallahu alaihi wasallam akan haka ne ma'aiki mai tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya kasance iza hazzabahu amru duk lokacin da wani abu ya masa kamari annabi ya rasa gaba ya rasa baya abu in ya mushi kamari faraga ila salati ay faza ila salati gaugawa yake yi kawai sai ka ga a wallahi ya fara sallah duk lokacin da abu ya kamari ga annabi sallallahu alaihi wasallama to kawai gaugawa yake shiga sallah sai ka ga ya kabarta sallah kawai ya fara sallah wa qad jaa fi fadliha haka kuma ya zo a cikin falalar sallah walhassu alaiha da kuma kwadaitarwa zuwa ga yin ita sallah a hadisun kasira hadisai masu yawa sun zo akan haka za mu ga biyu daga ciki mala ya ce minha daga cikin waɗannan hadisai ƙauluhu sallallahu alaihi wasallama waɗar ma'aiki mai tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wurin da ya ce as-salawatul khams wal jum'atu ila ilal jum'ati wa ramadan ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna majtuniba al-kaba'ir fassara wanga hadisi shine manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace sallah guda biyar da muke yi a kowace rana da kuma sallar juma'a da muke yi duk ranar juma'a to daga sallah zuwa sallah har a yi biyar ɗin daga kuma juma'a zuwa juma'a kuma daga ramadan zuwa ramadan waɗannan ibado waɗannan salloli da muke yi suna ƙanƙare zunubanmu suna ƙanƙare mana zunubi e, matsayin bawa zai kasance ya nisanci aikata manyan zunubai sallah daga azhar zuwa la'asar daga la'asar zuwa daga zuwa magariba daga magariba zuwa isha daga isha zuwa asuba da kuma sallar juma'a zuwa juma'a daga juma'a zuwa juma'a da kuma sallolin watan ramadan zuwa ramadan suna kankare mana zunubai ne gaba ɗayansu duk abin da yake tsakanin waɗannan salloli na zunubai Allah yana shahe mana su dalilin sallolin da muke yi amma da sharaɗi wanne ne sharaɗi sai ho mutum ya zamanto bai aikata kaba'ira wanne ne kaba'ira su ne manyan zunubai irin sumi misali na daga cikinsu a sata na daga cikinsu kuma ha zina da daga cikinsu kuma shan giya na daga cikinsu halau misali shirka hada bauta Allah tabaraka wa ta'ala da wani abu ashe waɗannan su ne manyan kaba'iran zunubi wanda in dai mutum bai aikata su to in dai yana sallar shi daidai wa daidai to Allah yana kankare mai zunuban shi kenan wannan ɗaya daga cikin ɗaya wannan shi ma cikin falalar sallah tabbas ko sallah tana da falala babba hadisi na biyu na annabi sallallahu alaihi wasallama saman kan falala shine annabi yake cewa ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khams marratin hal yabqa min dunihi shay'un ay min darnihi afwan shay'un wai annabi yace shin da za a ce a kohon gidan ɗayanku akwai wani kogi na musamman kuma kullum sai ya yi wanka cikin wannan kogi sau biyar akalla kullum sai ya yi wanka cikin kogin nan sau biyar a ƙofa gidan shi shi ne annabi ya ce wai shin har shin wai in aka dibi jikin shi misali har za a ga sauran dauɗa tare da shi mai yin wanka sau biyar a cikin kogi ƙofa gidan shi kuma so biyar yake yi kullum ba tare da fashi ba shi za a samu dauɗa ko tare da shi anya annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas sai suka mai sahabban annabi sai suka ce mishi la yabqa min darnihi shay'un ya babu shakka ya ma'aikin Allah wannan mutumin da yake wanka irin wannan tabbas ba za a samu sauran dauda tare a jikin shi ba babu sauran dauda tare da shi kenan anan muna gane falalar sallah hallau ita ce mi cewa duk mai yin ta kamar mai wanka ne a cikin kogi har sau biyar auni kuma a ce dauda za a nemo a jikin shi kaga ba za ta samu ba to haka ne mai yin sallah dangance da zunuban da yake aikatawa Allah yana kankare mushi waɗannan zunubai Allah ya samu dace qala fazalika masalus salawat al-khams annabi yace to wannan shine misali na daga mutumin da yake yin sallolin lokaci biyar yamhullahu bihinnal khataya domin waɗannan sallolin na lokaci biyar Allah da su ne yake kankare mana zunubi yake shahe mana zunubanmu abu na uku da za mu yi bayani kan shi bayan falalar sallah shine wajibcin ita sallah wajibcin sallah ya ne aka yi aka ce ta zama wajibi a kanmu wa faradiyatuha ma'lumatun bil kitabi was sunna wal ijma' mala ya ce wajibcin sallah ko kuma kasancewa ta farilla sanannen abu ne a cikin ƙur'ani ya zo da shi sunna annabi sallallahu alaihi salama ta zo da bayanin haɗuwar malumai dukansu na gabas da yamma da kudu da arewa malaman musulunci duka sun yarda cewa sallah wajibi ce babu wanda ya saba kan haka ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin suratul baqara aya ta 43 Allah ya ce wa qimus salata ina ba ku umarni ya ku musulmai ku tsaye da sallah ku tsaye da sallah ku dinga yin sallah yadda ya kamata eh wannan ko ba cikin waga ayar kaɗai ba ce Allah ya ba da umarni kai tsaye ga musulmi cewa su yi sallah wajibi ce saboda shi duk wurin da Allah ya bada umarni a cikin Qur'ani to abu ne wanda yake ya zama tilas sai an yi shi inda da da umar da siga umarni ne Allah ya gayi abu to in baka yi shi ba kuma ka zama ka ka saba ma Allah wata aya kuma a cikin suratul suratul Ibrahim ta 31 wurin da Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa قل لعبادي وقل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه غيا يا كاي النبي صلى الله عليه وسلم غيا mabayina waɗanda suka yi imani da wanga addini na musulunci gaya musu yuqimu salata to sai sun tsaye da sallah ma'ana sai sun kyautata sallar su sai sun yi ta kamar yadda ya kamata sai sun yi ta da kyau wa minas sunna wannan hujjoji ne wanda suka gabata cikin ƙur'ani mai girma amma kaga cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama to akwai hujjoji kamar haka hadisi na farko shine hadisi na mi'raj wannan hadisi na wannan balaguro da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin wannan dare da shi da mala'ika jibril suka kai har sama ta bakwai a cikin shi ne labarin sallah ya zo shi yake cewa hiya hamsun su dai salloli a ƙarshe annabi sallallahu alaihi sallama ya zo da guda biyar amma da harko mun san cewa ɗaya-ɗaya-ɗaya yake da kwai har guda hamsin a cikin wuni da harko haka nan amma domin allah ta baraka wa ta'ala ya tausaya ma bayan shi domin alhurma annabi muhammad sallallahu alaihi sallama kaɗan-kaɗan aka rarrage har ta zo sallah lokaci biyar a wuri to amma kuma allah da ikon shi wannan hadisi yake ba mu bayani cewa wahiya hamsuna hiya hamsatun wahiya hamsuna lokaci biyar ne aka bada na yin salloli biyar amma ladansu na salloli hamsin ɗin wancan ne ba a rage ko ɗaya ba cikin ladan allahu akbar ashe duk da an rage sallolin amma kuma ladan su ba a rage ko ɗaya ba yana nan ga wanda yake yin kuma yana samu su a kan haka ne mala ya ce an samu har yau cikin wani hadisi wanda ya zo cikin bukhari ya zo cikin musulun ƙauluhu sallallahu alaihi wasallama Waɗar ma'aikin Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi liman sa'alahu an shara'il islam ga wannan mutumin da ya iske annabi sai ya mushi tambaya samami ibadu wanda addinin musulunci ya shara'anta su annabi sallallahu alaihi wasallama sai ba shi bayani khamsu salawatin fil yawm cewa ana akanka ibada ta sallah lokaci biyar a cikin kowane wuni wallaila da kuma dararruka qalas sa'il sai kuma mai tambaya ci gaba da tambaya cewa hal alayya ghayruhunna idan nayi wannan sallolin lokaci biyar menene kuma yake san shin akwai wani abu akwai wasu kuma bayan su akwai wasu sallolin bayan su qala la annabi yace babu wasu na wajibi dai sun kare illa an tatatawwa sai dai in sallah zaka yi kuma ta nafila wanda zaka yi ta domin lada wannan kuma kana iya kai ashe a nan hadisai duka waɗanga suna nuni cewa sallah dai waɗannan na lokaci biyar wajibi ne a saman kan dukkanin musulmi kenan malai ce wa yajibu salatu ala kulli musulmi amma gawa sallah take zama wajibi akan wa shine na farko sai in mutum musulmi ne domin in kai ba musulmi bane ko kayi sallah Allah ko shekara nawa za ka yi kana yi aikin banza ne Allah bai amsa al'aqil eh albaligh sai mutumin da yake ya balaga akan shi ne take zama wajibi al'aqil sai mutumin da yake cikin hankalin shi yana da cikakken hankali akan shi take zama wajibi dan haka mala yace fala fala tajibu alal kafir sallah dai ba ta wajaba a saman kan kahuri wanda ba musulmi ba wala saghiri kuma ba ta wajaba a kan yaro wanda bai balaga ba walal majnun sallah ba ta wajaba a kan mahaukaci wanda ba ya da hankali li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama dalilin haka ko shine fadar mahaiki mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wurin da annabi ya ce rufi alqalamu ala salasati alqalami an ɗauke alqalami a saman kan mutum uku wanne ne alƙalami shine na rubuta zunubi akan mutum ɗan adam to Allah ya ce an ɗauke alƙalamin nan akan mutum uku su wane ne ga sunan za mu ji su anin na'im da farko ga mutumin da yake barci ya yi galaba a kan shi to wannan duk abin da ya faru kan shi Allah ba zai rubuta zunubi a kan shi ba ko da lokacin sallah ya wuce shi misali tunda barci ya ci galaba a saman kan shi to shi baya cikin waɗanda za a rubuta musu zunubi hatta ya staiƙiza ana bari har sai lokacin da ya falka daga kwana tuka idan bai yi ba to lokacin ya yi laifi wa anil majnuni Allah ya ɗauke alƙalami a saman kan mutumin da hankalin shi ya bushe hatta ya fiƙa har sai lokacin da hankalin nan ya dawo ya iya gane shi wane ne ko kuma ya iya bambanta abubuwa to lokacin nan kuma alkalami yake saman kanshi wa ani saghiri Allah ya ce an dauke alkalami hallau a saman kan mutumin da yake yaro ne hatta ya buluga har sai ya kai ga shekarun balaga to lokacin ne ake rubuta masa laihi idan ya aikata laihi walakin yu'maru biha bihal aulad li tamam sab'i sinina amma kaga sallah duk da haka ga yara ƙanana ana umarta su su yi ta musamman in suka kai shekara bakwai ko da ba su balaga ba a shekara bakwai ake umarta su su je su yi sallah wai durabuna ala tarkiha li ashari ana iya a ba su kashi ma a buge su dalilin ba su yi sallah ba idan har suka kai shekara goma lokacin ne ake fara ana ake fara bugansu in ba su yi sallah ba faman jahadaha aw tarakaha faqad kafara duk mutumin da yayi kokonto ko ko yayi inkarin sallah ko yayi kokonto saman kan cewa an ya ko wajibi ne ko wani abu ko kuma tarakaha ko ko ya fasa yin ta to tabbas ya koma kawuri wanda ya kokwanto a kanta ko kuma ya fasa yi to ya zama kahuri kawai wartar da ala dinin mala ya ce wanda ya haka fa ya yi ridda daga addinin Allah ya huta daga addinin musulunci liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam ba don komi ba sai don annabi mai tsira da aminci Allah shi ne ya faɗa haka yake cewa cikin wani hadisi da ya zo a cikin musulun lamba 134 a cikin littafin sahihul muslim annabi yake cewa al'ahdul lazi bainana wa bainahum as-salat alƙawalin da yake tsakaninmu da mu da su bambancin da yake da kwai tsakaninmu mu da kafirai shine sallah yin sallah kawai wa man tarakaha in aka samu cikin musulmi wanda ya daina sallah faqad kafara shi ma ya zama wancan ɓangaren ya kawurce ke inda ya daina sallah a kan haka ne akwai wani wani lamari da yake faruwa ga 'yan uwanmu musulmi waɗanda suke rayuwa mafi yawa a ƙasashen turai ko kuma ƙasashen amurka sai ka ga musulmi an tambaye shi sai ce e kwarai kwami musulmi ne amma kuma non practicant ma'ana ni musulmi ne daidai amma ba ne ba ni sallah kenan kaga a takaice in muka dawo waɗanga dalilai da suke farlanta sallah sai mu gami cewa su sunan musulmi ma ba su cancanta eman wanda ya baya sallah kuma ya ce shi musulmi ne wai sai dai non practical to a kan haka wannan shine babi na farko dangance da sallah a cikin wanga littahi namu amma babi na biyu da za mu shiga yanzu shi ko yana zai yi bayani ne akan kiran sallah a mala cewa fihi masail shi ma karkashin wanga babi ba akwai mas'aloli almas'alatul ula mala ce amma kaga mas'ala ta farko tana bayani ne a saman kan ma'anar shi kiran sallah menene ma'anar shi mi ake nihi da kiran sallah da kiran sallah wal iqama da kuma ta da iqama menene ma'anarta wa hukmihima kuma menene hukuncin su duka biyun a cikin addinin musulunci na farko ma'anar kiran sallah da ta da iqama a larabci a lugar larabci in an ce kiran sallah ana nihin da shi sanarwa sanarwa gawa ga waɗanda suke masallata domin su san mi su san cewa lokacin sallah yayi kuma su yi arwala su matso zuwa ga masallaci ashe kiran sallah a larabce ba wani abu yake nihi ba illa sanarwa wannan ko da faɗan ƙur'ani ne akan haka Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratu tauba aya ta uku wurin ne Allah ce wa azanun minan nasi kai minallahi wa rasulihi wannan sanarwa ce daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma da ma'aikin shi haka ya kirawo sunan kiran sallah sanarwa ce daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma da ma'aikin shi a bayan shi sai mu je ga ma'anar kiran sallah a wajen a cikin addinin musulunci menene ma'anar shi in a can lugar larabci sunan shi sanarwa to wajen malaman addini menene ma'anar kiran sallah shine suka ce al-i'lam bi dukhulil waqt bi dukhuli waqti salah sanarwa ne amma wadda take bayyana cewa lokacin sallah yayi bi zikirin mahsus ta hanyar wasu maganganu da ake faɗi wanda na musamman ne su su ma aka yi tanadinsu ma'ana ko sanarwa ce ba kai ba ladani zaka kirkiri irin sanarwa ka kafadi a'a akwai addu'o'i maganganun da aka yi tanadi su ne za ka koya kuma kai don sanarwa ga masu yin sallah cewa lokacin ta yayi wannan kiran sallah kenan ma'ana kiran sallah kenan amma menene ma'ana ta da iqama a lugar larabci shine ya zo daga wani fi'ili da ake ce ma aqama menene hakikanin ikama shine ikamatul qa'ida ma'ana shi shine kamar a tsaye da wata ka'ida cewa an tsaye da ka'ida mun shiga sallah an daina komi an shiga sallah misali wa shar'an ga wajen malaman addinin musulunci menene ikama take nihi shine mala yace al-i'lam bil qiyam ila salati sanarwa ce ita ma ta da ikama ga waɗanda suke cikin masallaci don su tashi su tashi zuwa ga su tashi zuwa ga sallah bi zikirin makhsusin ana yin ta ne ita mata da ikama ta hanyar wasu maganganu da aka tanadar na musamman koyansu ake yi sai a yi shi warada bihi a share wannan maganganu na tada ikama shari'ar musulunci ce ta yi tanadinsu akan haka ake amfani da su wa shari'an to bayan mun ji ma'ana kiran sallah da kuma tada ikama to menene hukuncin biyun nan dukansu gaba daya mala yace al'azanu wal iqama mashru'ani fi haqqi rijali lis salawatil khams duna ghayriha yin kiran sallah da kuma tada iqama shari'ar musulunci ta shara'anta su akan wa akan mazaje wajen gabatar da salloli na lokaci biyar amma ba banda waɗansu mazaje aka ce wa huma min furudil kifayati dukansu biyun da kiran sallah da tada iqama wajibi ne amma na kifaya menene wajibin kifaya in mutum ɗaya yayi to ya sauka akan sauran jama'a amma in kowa bai yi ba kuma kun yi laifi ku duka amma in ɗaya yayi kuma laifi ya sauka akan kowa iz qama bihima iza qama bihima man yakfi min yakfi saqata al-ismu ala al-baqi shine nace in aka samu ɗaya yayi su to laihi ya sauka daga kan sauran mutane li'annahuma min sha'air al-islam zahira domin su waɗannan kiran sallah da tare iqama suna daga cikin abubuwan da suke na addinin musulunci ne a hili a bayyane kowa ya san yadda ake yin su kuma kowa ya gani ana yin su fala ya juzu ta'tilihima ba zai taba inganta ba a ce a bar yin su a fasa yin su a almas'alatu saniya amma kuma mas'ala ta biyu za ta mana bayani saman kan sharuɗan ingantuwar sallah eh, ingantuwar kiran sallah da kuma tada iqama wanne ne sharuɗan da suke sawa waɗannan biyu su inganta na farko ma ce al-islam sai ya zamanto wanda zai yi kiran sallah ko ta da ikama sai ya zamanto musulmi ne domin wanda ba musulmi ba ya yi ba zai yi ba ba zai amsu da gare shi ba shi ne ma ce falayar sihani duka biyu ba su inganta daga kahuri wanda ba musulmi ba abu na biyu daga cikin sharuɗansu ma ce al'aƙalu sai ya zamanto wanda zai yi kiran sallah ko kuma ta da ikama sai ya zamanto mutum ne mai hankali ba wanda baya da hankali ba fala sihani min almajnun da farko kiran sallah ko ta da ikama baya karkuwa ba zai ba za su inganta ba daga wanda yake hankalin shi ya gushe au almuskir ko kuma au sakran ko ko wanda yake ya sha giya ko ya kiran sallah ba aikin banza ne wa ghairil mumayyiz ko kuma wanda yake a yaro ɗan ƙararrami misali ka sa'iril ibadat akan haka kuma kamar su kamar sauran ibada na irin sallah da azumi da sauransu azzukuriya sai kuma mai kiran sallah ko ta da ikama sai ya zamanto namiji ashe ba za a taɓa sa mace ta yi kiran sallah ba zai taɓa yiwa ba fala ya sihani min almar'a shine mala yace ba za su inganta ba ko kiran ko ikaman ba za su inganta daga mace ba lilfitnati bi sautiha domin ita mace an san da sautin ta ma kadai daman akan iya takan iya fitinanta mutane da shi kenan ba za sa ta kiran sallah wala min wala min wala min khunsa li adam ilmi bi kaunihi zikir haka kuma ba eh ba za a sa wani wanda bai iya ba misali a ce kuma ya yi shi saboda mi saboda bai san yadda ake yin shi ba kuma ba zai iya e, sigogin shi ba abu na hudu an ya kunar azanu fi waqti sala sharaɗi shine a yi kiran sallah dab da lokacin sallah kada a yi kiran sallah a ce sai bayan awa ɗaya tukun ko minti talatin tukun a yi sallah a ana yi shi ne daidai lokacin sallah shi ma sharaɗi ne wani wala ya sigo ƙabla dukuli waktiha ba zai inganta ba kiran sallah ko tada ikama wanda aka yi kahin lokacin sallah ba zai inganta ba ghairul azan al'awwal lil fajr sai dai akwai kiran sallah na harko na asuba wannan shi ana yin shi hakan wannan shi an huda shi daga mi an huda shi daga waga ka'ida da kuma kiran sallah na farko ranar juma'a wanda daga gare shi ne in an yi kenan limami yake zawa ya fara abin da fa yajuzu qabla alwaqt waɗannan biyu su ana iya a yi su kafin lokacin sallah wa an takuna li iqama amma kaga shi kwata da iqama mala yace inda iradatil qiyam lis salati ba a yin ta ma sai wurin da aka tsaye tsaya dab za a tara sallah to lokaci ne ake yin ikama sharadi na biyar shine mala yace an yakuna al-azana murattaban mutawaliyan ya kasance kiran sallah ana yin shi ne a tsare kuma a daidaice haka kuma da waɗannan sigogi waɗanda suke sun samo tushe daga addinin musulunci ashe su ne sharaɗin kiran sallah kama wara da bizalika a sunna sunna annabi sallallahu alaihi sallama hadisan shi sun tabbatar da haka wa kazalika al-iqama hatta da ita ma ta da iqama wa sayati bayanun fil kalami an sifatil azani wal iqama akan haka nan gaba kaɗan bayani zai zo saman kan yaya ake yin kiran sallah yaya kuma ake yin iqama bayan shi abu na shidda sharaɗi na shidda na ƙarshe a cikin ingantuwar kiran sallah da kuma ikama an ya kuna al'azam wa kazalika da ikama bilogal arabiya wa bilalfazin lati wara da biha sunna sai ya zama so kiran sallah da ta da ikama an yi su ne da harshen larabci ashe a nan ba zai taba ingantuwa ba a yi kiran sallah ko ta da ikama da wani harshe daban wanda ba larabci ba ko ma wani iri ne sai dai da larabci kawai za a yi shi a dalilin ko banda kuma sai ya zamanto kuma an yi shi da larabcin hallo da an yi aiki da waɗannan lafizza wanda suka zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ko da da larabcin ne hallo ba kai zaka kirkirka an ka kai ba sai an aiki da waɗancan lafizza nan suka cike sharuɗan kiran sallah da tara iqama in bu mu mance ba na farko muka ce sai mutum ya zama musulmi ne shi na biyu sai in ya zama mai hankali ne na uku sai ya zama to namiji ba mace ba na hudu sai ya zama to a lokacin sallah ne aka yi su na biyar sai ya zama to an yi su a daidaice da kuma aiki da wannan sigar da ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na biyar sai ya zama da lugar larabci wannan su ne na shidda afuwa wannan su ne sharuɗa guda shidda na kiran sallah da kuma ta da ikama almas'alatu salisa mas'ala ta uku mala yace fi sifatil mustahabba fil mu'azzin waɗanne ne sifofin da ake so su tabbata ga mutumin da yake kiran sallah ga sifofin zamu zana kamar haka na farko an ya kuna adalan amina sai ho mai kiran sallah ya zamanto an san shi da adalci a rayuwar shi kuma an san shi da aminantaka ma'amintaka ma'ana mutum ne da ake iya amushi amana babu matsala kuma an san shi mutum ne wanda yake yana da adalci bakin gwargwado a rayuwar shi wannan shine sharadi na farko li'annahu mu'tamanun yurja'u ilaihi fi salati was siyam ba dan komi ba sai dan kiran sallan da yake yi ma kama amana ce aka bashi dangance da mi da sanar da mutane in lokacin sallah yayi da kuma sanar da mutane in lokacin sahur yayi shi ma ya sanar da mutane akan haka ashe wannan babban amana ce in ko aka ba wanda baya da amana akan iya a samu mi cin amana ko kuma saɓanin yadda ya kamata a yi shi ko sai ya yi saɓanin haka fala yi umanu an yi gurrahun bi azanihi kenan in aka ba mai amana mala ya ce to ba za a samu ba ya ruɗar da mutane misali da ta hanyar kiran sallah izlam yakun kazalika duk wanda yake da amanan nan da kuma adalcin nan ba zai haka ba abu na biyu mala ya ce an ya kuna baligan aqilan sai ho mai kiran sallah ya zamanto balagagge ne kuma mai hankali ne wala yasihu azani sabi ba zai inganta kiran sallah ba ya zamanto daga yaro dan karami wanda ba ya da hankali kuma bai iya bambanta abubuwa ko da yaron ma sai ya zamanto mai bambanta abubuwa wanda yana da ɗan wayo yana da lissafi salisan abu na uku an ya kuna aliman sai ya zamanto ya iya sanin lokutan sallah liyata harraha don ya dinga anhuwa idan ya san wani lokacin ne nashi fa yu'azzin fi awwaliha domin in ya san lokutan sallan ne to shi ne yake iya zawa ya kiran sallah a harkon lokacinta li'annahu saboda shi din nan illam yakun aliman in dai bai san lokacin sallah ba rubbama ghalita akan haka yana iya so da yawa ya kuskure yayi kiran sallah alhali kuma lokaci bai yi ba aw akhta ko akan haka yana iya kuskure abu na hudu mala yace na daga cikin sharuɗa a kan mai kiran sallah an ya kuna sayitan ya zamanto mutum ne mai sauti mai daɗi yana da sauti mai kyau da yusumi nas domin in yana yi to dukkanin jama'a su tsaya su saurara su yi kiran sallan shi da yake yi abu na biyar an ya kuna mutatashiran min alhadasil asghari wal akbar sai ho mai kiran sallah ya zamanto yana da tsarki na alwala kuma ƙaramin tsarki kenan kuma sai yana da tsarki wancan babban tsarki na janaba baya da janaba kuma baya da tsarki wanda yake na rashin alwala to sai ya zamanto haka abu na shida an yi azina ƙa'iman mai kiran sallah na daga sharaɗin wanda za a zaɓa ya kiranta sai in wanda yake iya tsayuwa ne a tsaye ake yin shi mustaqbil alqibla kuma ana so in zai yi ya kalli alqibla ma'ana ba zai kalli yamma ko arewa ko gabas ko gusum yayi sallah ya kiran sallah abu na bakwai an yaj'ala usbi'ahu fi uznayhi yana sanya ɗan yatsotsin shi ma lokacin da yake sallah a kiran sallah a cikin kunnuwan shi guda biyu wannan yana daga cikin abin da ya tabbata ga mai kiran sallah wa an yudira wajhahu kuma ana so ya dinga kal ya dinga jijjuya huskar shi ala yaminihi ya kalli ya duba dama kuma ya duba hagu idza qala dama yaushe yake yaushe yake duba dama idza qala hayya ala salah wurin da aka ce hayya ala salah yana ya kalli dama a lokacin in kuma ya ce hayya alal fala to sai juyo wajen cewa hayya alal fala sai juya hagu ashe hayya alal sala kanshi a dama yake hayya alal fala yanzu kuma wajen hudin nan da ya juyo hayya kalli hagu wannan shine ka'ida ashe shi kanshi juya kan nan da ake yi ana sallah a kalli dama a kalli hagu ba kawai daga an fara kiran sallah ba ke yi a'a wurin faɗin abu biyun nan hayya ala sala da kuma hayya ala fala hayya ala sala da kalli dama hayya ala fala ya kalli hagu shine abin da yake horo abu na takwas an ya tarassala fi azani ana so mutum ya kasance ya saki hannuwan shi a lokacin da yake a lokacin kiran sallar shi an ya tamahala kuma ya yi shi tare da ba da gaugawa kwarai ba ya dinga ɗan jinkirtawa kaɗan kaɗan yana ɗan yin shi yana jinkirtawa wa yuhaddir al-iqama ay yusra fiha amma wajen ta da iqama ko an so yayi gaugawa in a wurin kiran sallah an so ya yi sannu-sannu to amma wurin tada ikama saɓanin haka ne almas'alatun rabi'a abinda yake mas'ala ta hudu dangance da shi kiran sallah a nan wurin fi sifatil azan shi ita ce mas'alar da za mu ga gundarin kiran sallan yaya ake mi ake cewa shi ma ikamun mi ake cewa mala ya ce wa lahuma kaifiyatun musalla cewa dukkaninsu biyun suna da kamanni masu yawa waradat bihiman nususun nabawiyya duka kamannin ko sun zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ne wa minha ma jaa fi hadisi abi mahzurat guda daga cikin su ya zo cikin wannan hadisi wanda abi mahzurat ya rawaito shi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama cewa daga ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi allamahul azan malamin yake cewa annabi shi ya koya mun kiran sallah bi nafsihi da kanshi ya koya mun kiran sallah faqala sai kuma yake cewa taqulu mai kiran sallah ya faɗi haka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har sau nawa kenan sau hudu ko sau hudu kenan a wagar riwaya domin za mu ga wata riwaya kuma da zai zo sau biyu to wurin malamin sai ya ci gaba da ba da bayani hallau wanda ya ce annabi ya koya mai da kanshi sai ya ce mi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashe nan at-tashahhud ake ce mai shi kuma sau nawa yayi sau biyu yayi ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah nan ma sano sau biyu hayya ala salat hayya ala salat sano hayya ala falah hayya ala falah sano sau biyu allahu akbar allahu akbar sano sau biyu la ilaha illallah sano sau ɗaya kenan wannan sifa ita ce wannan sahabi yake ba da labari cewa annabi ya koya mashi haka wa amma sifatul iqama amma kuma yaya ake yin iqama ya take kasancewa fahiya mala yace to ga yadda take Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wannan shine abin da sahabin ya bada labari dangance da tada ikama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mishi li hadisi anas akan haka kuma anas dan malik ya rawaito hadisi yake cewa umira bilal annabi an umarci bilal wane ne bilal shine wannan mai kiran sallah na annabi sallallahu alaihi wasallam ladanin nashi wanda duka bayanai sun tabbatar da cewa ma mutumin habasha ne bakin mutum an yashfa al'azan an umarci bilal ya tahiyya yi kiran sallah wa an yi wutira al'ikama amma in zai yi kiran sallah to ya yi kiran sallah biyu ashe yadda na ce ɗazu shi wannan sahabi da ya ce allahu akbar allahu akbar na kiran sallah so hudu aka koya mai to kuma Anas bin Malik shi ma a gaban shi annabi ya taba tura Bilal ya ce mishi kai ko je ka kai kiran sallah idan za ka yi kai ko iso biyu kawai ya isa ashe duka biyun sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake yin kiran sallah yayi kabbara so hudu da wanda yake yi kuma yayi so biyu da farkon nan to duka sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba lahi bane duka wa an yutra al-iqama ashe maimakin ta da ikama kan shi ya zamanto so biyu irin na ɗazu wanda muka gani to halau shi ana bilal annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi mishi in ka tahi iso guda guda ya isa ko su guda guda aka yi kenan ya tabbata ya isa إلا الإقامة وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين أكان هكا kenan ya inganta ya zamanto kiran sallah an yi su da kalmomi biyu biyu biyu maimakin hudu hudu da muka gani a wa kalimatul iqama marra marra wajen kuma iqama a ce karkamati salat karkamati salat kenan a nan wurin ya inganta a yi su kalmomi guda-guda illa fi ƙaunihi ƙad ƙamati sala ashe nan sai wurin da za a ce a shahadu Allah ilaha Allah akbar Allah akbar a shaharar la ilaha illallah a shaharar na Muhammadun Rasulullah a yi kama sau ɗaiɗe a can ko wurin kiran sallah mun ga hasau bibi wannan sahabi ya ce an koya mashi amma sai an zo ni a cikin ikama ko da an yi waɗannan su ɗaya amma aka zo hayya ala salati hayya ala fala qad qamati salati qad qamati salati nan sai an yi so biyu qad qamati salati nan so biyu ne a kowace riwaya ba za a yi shi so ɗaya ba shine abin da malai yake so yace illa fi qawlihi qad qamati salati takunu marratayn sai dai wajen wada qad qamati salati wajen tare ikama mala ya ce to wannan so ɗaya ake faɗa li hadisi li hadisin madi dalilin hadisi wannan da ya gabata wa hadhihi sifatul azan wal iqama al mustahabba wannan su ne kiran sallah da kuma ta da iqama wanda suke sun tabbata masu tushe a cikin addinin musulunci li'anna bilalan kana yu'azzinu bihi hadaran wa safara dan saboda shi bilal a haka yake kiran sallah hatta da in yana gari a haka yake yi biyu biyu biyu yake yi hayya ala salata hayya ala fala sai guda guda kada kamata sala kada kamata sala sai biyu haka bilal ya kasance ko a gari ko a cikin balaguro haka yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam kiran sallah a kowane lokaci to akan haka ma'a rasulillahi alhali kuma annabi ya kasance tare da bilal kullum yana jin kiran sallar shi to haka yake yi illa ila an mata har sai da lokacin da wa'adin bilal yayi mutuwar shi ta zo sai mutu wa in raja'a fil azan in kuma aka koma bangaren kiran sallah au sanna al iqam au sanna al iqam cewa ko kuma yana yi ikama sau biyu fala ba'asa in muka koma cikin kiran sallah wa in raja ila al-azan a ashe yana dan eh ashhadu an la ilaha illallah yana dan rage sautin shi summa ya'liha bi rafa'i saut wani bi kuma yakan daga sautin shi kama akhrajahu abu dauda kama yadda abu dauda ya rawaito ashe fala ba'asa wannan ma babu laihi akan haka li'annahu min ikhtilafil mubah wannan kuma abu ne wanda yake ba zai kawo matsala ba dangance da kiran sallah wa yastahabu an yaqula fil azan subhi ana so ga mai kiran sallah na sallah asuba ga ladani da yake kiran sallah asuba eh ba'da hayya alal fala bayan yayi hayya alal sala hayya alal fala ana so ya ce as-salatu khairum minan nawm as-salatu khairun minan nawm saubike lima warada abu abu lima warada abu mahzur annan nabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu dai hakan ya samo tushe ne daga wannan sahabi da ake kira abu mahzur na farkon shine ya faɗa yace daga annabi ne sallallahu alaihi wasallama ma'aiki yace yace mushi kenan a matsayin shi na mai kiran sallah in kana fi azani subhi lokacin da kake kiran sallar asuba ulta kace as-salatu khairun minan nawm tara cewa sallah dai tahi kwana tahi alheri ga kwana sallah dai tahi alheri ga kwana wannan shine ma'ana as-salatu khairun minan nawm kenan zamu saurari kiran sallah insha Allah alhamdulillah bayan kiran sallah kenan wannan bayani dangance da kiran eh, yadda kiran sallah yake da tada iqama to daga nan ya kare amma kuma mas'ala ta biyar ita ke nuni saman kan mai sauraron kiran sallah menene ya kamata ya faɗa mi yake faɗa shi mai sauraron kiran sallah lokacin da ake kiran sallah mi zai faɗa in an gama kiran sallah hallau mi ya kamata ya faɗa shine mala yace yustahabbu liman sami al'azan ya an so ga wanda yake sauraron kiran sallah an ya kula ya faɗa misulu ma ya kulul mu'azzin lafizan da ya yi mai kiran sallah yana faɗa shi ma ya maimaita ya hadisi abi sa'id akan haka ko hadisi ne na abi sa'id Allah yarda da shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa idza sami'tumun nida in kuka saurari kiran sallah faqulu ku faɗa mislu ma yaqulu muazzin ku faɗa yadda shi ma mai kiran sallah yake faɗa illa fi hayalatai sai dai wurin da yake cewa hayya ala so biyu hayya ala salati da kuma hayya ala falahi to wurin nan mi ya kamata ya ce fa yushra'u mala ya ce shine addininmu ya tabbatar da cewa ya zama wajibi akan mai saurare ya ce lisamil azan ga wanda yake sauraron kiran sallah ya ce la haula wala quwwata anan wurin fa cha zai la haula wala quwwata illa billah wurin hayya ala sala sai ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala shi ma sai ce la haula wala quwwata illa billah aqiba qawlil muazzin wanga ko lokacin da duk mai kiran sallah ya rihe baki kai tsaye ne shi ma mai saurare yake faɗa haka hayya ala salat wa kazalika wakazalika aqiba qawlihi hayya alal fala ashe wurin da ya kare hayya alal sala sai ka hoda wurin da ya kare hayya alal fala nan ma sai ka hoda ya hadisi umar bin al-khattab ba dan komai ba sai dan hadisi yake da kai akan haka na umar dan khattab Allah ya da shi yake cewa sama haka wa idza qala al-muazzin in ko mai kiran sallah ya hodi fi salati subhi lokacin sallah asuba in ya hodi ni as-salatu khairun minan nawm lokacin da ya ce assalatu khairun minan nau fa innal mustami'a shi kuma mai saurare ya kulu sai ya ce misluhu in ya ga dama shi ma ya ce assalatu khairun minan nau yayi wala yusannu zalika inda al-iqama amma kuma mu sanna cewa fa hakan din bai inganta ba wajen ta da iqama misali duk wurin ta da ikama duk abin da ladan ya faɗi limamin faɗi a babu hadisi da ya zo akan haka amma a wani gehe malumai suna bayanin cewa ga ladani in ya ce assalata khairun minan nau akwai masu ganin cewa ya inganta ka ce sadakata wa bararta sadakata wa bararta amma ko baka iya ba wannan kai ma maimaita abin da ya faɗi assalatu khairun minan nau kai ma sai ka faɗi haka sun mai yusalli alan nabi sallallahu alaihi sannan kuma mai sauraron kiran sallah sai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sun mai yaƙul yana cewa wajen wannan salatin da yake yi allahumma rabba hazi da'awa ya kai allah ubangijin wanga sanar wanga kiran sallah da aka yi cikakke wannan kira cikakke was salatil qa'ima da kuma sallah da za a tada ati muhammadin ka ba mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama alwasilata ka ba shi wal fadilata ka ba shi ka ba shi cikakken salati wal fadila da kuma da kuma kyauta inganci wa ba'asuhu ka tada shi maqaman mahmuda a tafarki wanda yake matsayi ne babba allazi wa'atta kamar yadda kai alkawari bakin kenan abin da ya inganta اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته wannan shine abin da ya inganta a ƙarshen kiran sallah ga mai saurare sai ya faɗi haka nan shi ma to alhamdulillah kenan nan suka zo lokaci duba ya zuwa lokaci nan za mu tsaya kuma daga nan mun kare bayani akan kiran sallah da kuma tada ikama insha Allah kenan babi na gaba da zai zo cikin sallah ne amma kuma saman lokutan sallah waɗanne ne lokuta na sallah musamman sallah ta farilla insha Allah to alhamdulillah muna roƙon Allah tabaraka ta'ala Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka saurara kuma Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar mana da ladan ibada ta sauraron waɗanga karatuttuka da ake yi muna roƙon Allah ta'ala Allah ubangiji ka yafe mana zunubanmu Allah ka sanya mu cikin bayi waɗanda suke kayi musu alkawalin aljanna bayin ka managarta Allah ka raba mu da duniya lahiya Allah ka kashe mu a saman kan imani Allah ka ji kamar ganyen musulmi iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ya sanya suna gidan aljanna Allah ka haɗa mu da su a gidan aljanna Allah muna roƙonka duk wani mai bukata ta alkhairi a cikin mu Allah ka biya mishi Allah ka san bukatun mu Allah Allah ka biya mana ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka tsare mu Allah ka kare mu cikin karewarka ya Allah duk wani abu da yake na sharri ko na abun ki Allah ka tsare mu da mu da iyalanmu gaba ɗaya ya Allah muna roƙon Allah ta'ala waɗanga fitintunu na zamani da suke faruwa Allah ka kauce mu musu ya Allah Allah ka raba mu da su ya Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wa ƙasa ta mu Niger Allah ka ba ka zamna da ita lafiya Allah ka kawo mana sabon arziki a cikinta Allah duk wasu gari ruwa na ta kasa Allah su zamna lafiya masu neman tada hankali Allah ka mana maganinsu muna roƙon Allah ta'ala duk waɗanda suke fama da rashin lahiya a cikinmu Allah ka ba su lahiya Allah ya kawo da sauƙi ya Allah muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suke cikin halin balaguro Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya waɗanda suke cikin halin kakanika yi Allah ka sauƙaƙa musu Allah ka sauƙaƙa musu rayuwa ya Allah muna roƙon Allah ta'ala wanda ba su da jari Allah ka ba su waɗanda ke neman ɗaukaka ta aiki ko ta wurin ko ta matsayi Allah ka ba su waɗanda ke neman aure Allah ka ba su masu neman ilimi Allah ka ba su Allah ka san dukkanin bukatunmu Allah ka biya mana gaba ɗaya wai za su halaka ibadi an nifa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا كربا إلا نفست ولا حاجة من هوائج الدنيا لك فيها ردان ولنا فيها سلام إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين